قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين sai ya ubangiji ina roƙonka kuma ina ɗau maka alƙawari da taimakonka daga yau ba zan kasance ni mataimaki ne mai goyon baya ne ga mujirmai ga masu laifin kuka ma'ana dai nan gaba zan ce ba zan taimaki wani azzalimi ba akan wani mutum ka gafarta ne a yau فأصبح في المدينة طائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين Yau labari ce ya zo a cikin gari. Ana cewa ɗan sarki ya kashe wani mutum. Ɗan gidan sarki ya kashe wani mutum. Me ya faru ne sai aka ba da kashe? Musa alaihi salam saboda tsoron kawai yau ya same shi hanyoyi duka sun to wato sun rufu a kofin kansa. Ya sami da ya shiga kuma kasuwa a cikin gari yana yana neman mafita. Sai kuma mutumin shi na gefen nan da ya yana faɗa da wani mutum. yau bari na kiran sa Musa ka ce mace ga wannan to yace sai ya shirya yana so ya doki shi mutumin shi kuma da duk da yaji tsoro ta Musa jiya ma ta da wani kar ya kashe ni shi ne sai yake to ya Musa kana so ka kashe ni kamar yadda ka kashe wani ko to abun ne wato abun ya zama abun tashin hankali inda yake لما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بنفس To, malamai nan fassara su ta ta biyu, wasu sun ce shi mu ba kitse ne ya faɗi wannan magana, kana so ka kashe ni kamar yadda ka kashe wani mutum jiya. Wasu malamai ba su ce ai shi ba kitse din bai san kira Musa ne ya kashe wani ba. Wanda ya san an kashe wani jiya shi ne wannan da Isra'ila. Da ya ga Musa shi ne zai zo ya ji tsoron kare afka mishi. Musa ko dama yana sai afka mishi. Sai yake to kana so ka kashe ni kamar yadda ta kashe wani jiya ko sai wanda ba su ta yi labari daga nan ya rabu da busa da ɗan uwansa duk ya gudu ya zo majalisar sarki ya ba da labari ai mutumin nan da kuna magana cewa an kashe shi ai musa ne ya kashe shi musa ne ya kashe shi ha sai shi ne da aka fara tsakira aka kira majalisa ya za a yi da wannan mutum إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين wato kana so ka zama wani jabbari wani zalimi mai kama ka ja a gari ba kana so ka yi gyara ba ne jiya ka kashe wani kuma yau ka kana so ka kashe ne وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى to mun ce bi Musa alaihi salam ba ta bari na yakin ya bazu a cikin gari da shaidar wannan ba Isra'ila akan ɗan uwansa Musa ya damu ya rasa abin da zai yi kafin haka sun mutane gidan sarki kuma yan majalisa sun taru sun zartar cewa za a kama Musa ta shi shi ne wani mutum daga cikin bayan Allah ba kitse ne amma Allah ya rubuta imani a yadda ya rubuta shi da imani da zuciyarsa mutumin nan ya zo a guje cikin gari daga cikin gari har ya samu ta yi shi a kasa sai ta masa ya muta innal mala'a sani jama'a manya wato mala shi ne duk waɗanda su mutumin da yana shiga ido to waɗannan manya manyan mutanen gari yan majalisar sarki suna nan na basu ni ni na membar da mana fita a kure na gurgun iya maka suna shawara don ku kashe ka fakuruj inni da kamar da fita ka bar gari ina ga maka gaskiya saboda nasiha ku Mhm.
قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين haka ka fita duk bayan na gaya maka gaskiya waɗannan mutane suna biyar raba ka da rayuwa
فخرج منها خائفا يترقب sai ya fita daga cikin gari daga wato garin shi ke auna ɗin ya fita yana cikin tashin hankali yana cikin tsoro yana jikuya fuska yana duba akwai waɗanda an aiko bayan ko babu ya fita sai yake a yayi addu'a kuma قال رب نجني من القوم الظالمين Musa ko da yake shi ya kashe wani ai Allah ya fa kafara. Allah ya gafarta masa. Saboda haka ba wani zalunci da kansa. Ya Musa alaihi salam. Ba wani abu da ya same shi yasa ya sa ya ce ya ubangiji ka kubutar da ni daga sharrin azzalimai. Ba ta sharrin mutane azzalimai mutane da nan mutane da Allah. Kuma ya rasa ina zai tafi. Bai san ko ina bai taɓa zuwa ƙauye ba. Ya zai tafi. Kuma ya yadda Allah ya ma rasa ba abubuwa. Musa bai san cewa waɗannan abubuwa kashe mutum da kasan da ake gaba da duk an shirya saboda ya samu wani abu mai ƙarfi ya fitar shi daga yi daga cikin gari ya je inda za a ba shi annabci da manzanci a can ƙasar Madiyan. Shi ko bai san Madiyan ɗin ma yana ji labari amma ina take bai sani ba. Da ya fita yana fuskantar ƙasar Madiyana walamma tawajjaha tilqa Madiyana anha ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل malamai masu hikima sun ce duk mutumin da yana so ya ya san wani abu ko kuma ya kai ga wani abu ko kuma ya samu wani abu in ya san hanyar da zai same shi ba ya karanta wannan kaya musa alaihi salam nan muna ƙanana mun fita wato yawo ko bara wannan aya ita ke hijira mu muna karanta ta ولما توجهت الساعة مثل قال أتى ربي أن يهديني سواء السبيل. إذا مسلم يا كلام هذا أن في شيء ينبغي وكان أهم يقول كان شيء جهة أيوة وتمثل كذا أتم مثل قبل يجي أتم مدينة يا شام قال أتى ربي أن يهديني سواء السبيل. لجوان ومن من الشيء الذي تفكر هذا الشيء ويكيني إلى ذلك يكيني وإلى ذلك مكانا to yana tafiya yana tafiya har ya wuce kufi na ya je kasar madiyan tsakanin kasar falastinu da sina ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون da yake wurin ba su da ruwa na waje amma suna da rijiya a rijiyar ne mutane suna zuwa suna shayar da kansu suna shayar da dabbobi sai yake jama'a da yawa a kan wannan suna shayar da dabbobi
ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما sai ta bar wasu mata guda biyu a bayan mutane suna hana dabbobin su wajen su je wato abu da bin su je tafi su sha ruwa suna hana don tsoro sai tambaye su ke mutane duk suna sha ruwa ko kun kun kun tsaya kuna bayan kuna hana dabbobin ku me ya labarin ku ne
قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير suka ce mata ai al'adar mu kenan a nan ba ma shayar da dabbobin mu sai idan duk waɗannan masu kiwata sun sha da dabbobin su sun gama sun tafi abin da ya saura daga dabbobin su ne dabbobin mu suna sha don ba mu da ƙarfin mu cire ruwa daga cikin wannan rijiya kuma idan an rufe rijiyar nan mutum kusan arba'in da sun za su iya su buɗe ta mu bi ba za mu yi ba sai mu ba su su rufe abin abin da ya saura na ruwa daga dabbobi su kuma sai mu shayar da dabbobin mu koma gida baban mu kuma ba ta mahaifin mu kuma wani tsoho ne shi ne annabi shu'aibu tsoho ne ba da mataimaka a garin mu saboda ga mu ne kaɗai mun kullum muna shan wahala ne فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي فقال رب إني إني لما أنزلت إلي من خير فقير
da ya da haka yake musu to shi ne ku zauna rigiyar nan da ba a iya buɗe ya biya buɗe ta da shi kaɗai ɗaukar abin nan mutum ya ajiye shi gefe kuma ya ce ruwa ya cika sassa ya cika kawo shi da ya mutu wannan an gama dabbobi su sun sha za su tafi sai shi kuma ya zauna inuwa na bishiyar kuka da rigiya ya ce rabbi inni ma an zarta idan da kai ya ubangiji ina jin yunwa duk abin da ka bani ko sai in ce alhamdulillah kafiri ne ina manfaci ne gare shi duk abin da ka bani ya ubangiji ina jin yunwa ka taimake ni to kwana uku bai ci komai ba ina cikin wahala shi ne ya roƙi Allah ta wanda rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin duk wani abun alheri da ka saukar mini ya mu ubangi ni manfaci ne gare shi fakir ba ta ni manfaci ne gare shi فجاءته إحداهما تمشي على استحياء to bayan ya zauna shi kaɗai kowa kuma ya koma su ‘yan matan masu je kun baban su can ta ya zama ɗayan su tana zuwa a cikin alkunya ta sa kaya da lallafi da komai da komai tana zuwa tana kuma jin kunyarsa har ta zo da ladabi ta zauna wurinsa sai take masa ne قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا baba babanmu ko kuma babana yana kira saboda saboda ya baka ladar abin da kai mana na shayar da dabbobin mu da taimakon mu da kai Musa bai Musa bai ki ba yake mata so sannan فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين to shi shi sai na Musa alaihi salam ya tashi daga ido yana tafiya yarinya tana da banki tana tana nuna mutane sai daga iska tana kada tufafinta sai mafatin ko kuma sifofin jikin da su bayyana sai ce masa baiwa Allah ki tsaya ki bi ka baya kuma ki kwatanta mu hanya ki ce ka bi ka zaka ni ka zan sai ta bi shi ta baya yana ya ya- ya- ya bi gari suna tafiya suna tafiya har suka je wurin babanta da suka zo wurin babanta sai na ta aiki alaihi salam shi mun faɗi shi sai shi a lokacin ko lokaci da wani yana aiko da annabawa daban-daban garuruwan su daban-daban domin yawan su wato saboda yawan su sun zama kamar malamai a garuruwa garin nan suna da malamin su garin can suna da malamin su to da ya isa gun da sai yake masa me labarin da ne ke gashi ni ni kuma musa ne na tashi a garin Iba a kan kasar Masar a garin Fir'auna kuma na na na amire ne a gidansa na yi girma kuma da zai da na yi ga roƙon da na yi wa Allah ya gafarta ga kuma shirin da ake za a kashe ni shi ne fita ina ina biye mutu har Allah ya kawo ni nan. Sai kuma ta kashe ni. Allah ya kubutar da kai daga azzaluman shi ke nan ta rabu da azzaluman. To sai ita wanda ta je gunta ɗin nan ƙalar قالت إحداهما يا أبت استاجر ya babana wannan mutum da Allah ka haye shi mana wato ka ɗauke shi haya ya yi mana aiki wannan wahalar da muke da dabbobin nan mu bari ya hannun shi. Inna إن خير من استاجرت القوي لمين kace masa mafi alheri mutumin da zaka zaka dauke shi haya yayi kiwon dabbobin nan shi ne mutum mai karfi kuma amintacce sai uban da yake masa ah to ke kuma ta ina kin san yana da karfi ta ina kin san shi amintacce ne sai kake masa to baba wannan abin nan kofar da wannan lumfin wannan rijiya shi kadai ne bude wannan ya nuna mun dan yana da karfi kuma da nake zuwa ina gaban sa yana nuna masa hanya ya ga iska tana kada ya tufafi na tana bayyana wasu abubuwan da shi ba ya so ya kalla ya ce mini ki koma ki bi ni ta baya amma ki nuna masa hanya to shi ne na bi shi ta baya wani sanan na gane shi a mitaccen mutum ko ban da yake wannan gaskiya ce ana magana da kai ba gaskiya ne da yake masa قال إني أريد أن أنكح أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج
ya kamata to yanzu ka tsira kuma za ka ga inda za ka tafi sai zama wurin mu saboda haka ina so zan aurar maka da ƴata ɗayar ƴata nan biyu duk wanda ka zaɓa amma wanda kai magana ita ce ta fito zan aurar maka ita sannan kuma ta yi mini ciwon dabbobi na wannan shekaru takwas
فإن أتممت عشرا فمن عندك ita mata in ka cika musu goma ko wannan kyauta ne da kai ka amma in ka yi takwas ma shi ke nan sai sallame da su amma ɗaya daga cikin ɗan mata na wanda tana suna amma ya ta ina so wanda ta aike ta ta zo ta kira da sun shi
وما أريد أن أشق عليك in ka ji an yi yake mata ba na so in an kuntata maka ba na so in aza maka abin da za ka yi ta yi shekara takwas tana so ka tafi za ka tafi a'a ka juye ka yi min shekara goma ma shi ke da kai ko shi to ai ko ya san wannan shi lokacin da za a aika maka da Allah don haka ya fi ba abin mace sai goma shin goma nan wancan biyu aula ma zai mutu kan shi ne zai zo abubuwa za a manta ba goma za su manta kuma a cikin wannan lokaci ne za a mai da Musa annabi kuma manzo
ستجدني إن شاء الله من الصالحين yake ba na so in kuntata maka amma kuma idan Allah ya ga za ka iske ni ina daga cikin bayan Allah salihai masu kyautatawa wajen mu'amala ba za ba zan zalunce ka ba zan cuce ka
قال ذلك بيني وبينك أيما لدلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل nake masa wannan lamari wannan dai abun lokaci abu ne tsakanina da tsakanina da kai wato kowane kowane takwas ne ko goma ne na yi to babu laifi a kai na karɓa ba za a canza wannan lamari ba in na ga damar in takwas na ga damar in goma Allah ku shi ne shaida kan abin da muka kula ta yarda ke na yarda shi ke nan aka yi aure aka gashi na kan shi ya zauna ta bashi gida ya fara kiwon da goma kiwon shara tumaki da awaki har shekaru goma malamai sun ce ya cika masa goma
فلما قضى موسى نزل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا Musa alaihi salam lokacin da ya gama alƙawari ne ta tsakanin da sayyidina Shu'aib alaihi salam sai ya ɗauki iyalansa ya fitar da su daga Madian zuwa Makka. Tsakanin Madian da Makka suna ya kai cikin suna wajen kowa. An yi hadari akwai sanyi kuma wurin dama sanyi shi dama sanyi ne misali haka. ya rasa ni da zai kuma su fasi kamar yadda sun sanya wancan lokaci in da ake da su ba kamar ne yanzu ne ka samu wani ba ko ko wani abu kasa ko ko kudin kayan gashi ya rufe maka wato kore maka sani ba da Allah ya nuna maka haske a can yake kun zaɓi ka can ku zauna zan je in kawo muku rawashi don ku tuna mana ya ce oh kuka zauna inda abin da za mu na tumaki da iyalinsa suka zo suna da ɗan rafiya. Ya ji?
قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون
Bayan Musa ya da kamar da na faɗa a cikin kisa tana da tsayi don lokacin da mun ila ya fara gaba abin nan. Musa da ya ga ya tashi tafiya matan shi ɗan shi a yi take mai babanta. Babana yana roƙonka ta ba shi wani wasu kuma shi ko awaki da ita abin da muke da shi ne. Wani ɗan abu da za mu ci abinci mu sha nono ba. Sai da mutu na ba. Haka ɗaya da ina faru da su wannan mutum ya faɗi kannan da yake zai iya kawo muku abin da tsokutan da za ku kula ma cikin su da ita.
فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين موسى يقول موسى من كما يقول موسى يقول موسى ya aka shiga shi ta gefen wato gefen dutse a jihar yamma na tsofi na ɗin nan sai ya ji murya na ta ya musa hasken da ta gani ba wuta zai wato wannan haske ne na wani ne ubangijinka aha إني أنا الله رب العالمين ni ne allah ubangijin tarikai na bayyana a nan wato a lokacin ba an ce wai Allah ne yana zaune a wurin ba a a hasken shi ya bayyana a wurin sai Musa ya yi kwaɗayi wato ya ga wannan abun yaya ba Allah ne ya a lokacin da ya ga mutum daga baya ne za a shiga cikin sandari gari da sauran don ya samu jin maganar Ubangiji ya zanta da shi kuma utan na ya ya ya zo bai same shi ba amma ya samu abin da zai imama jikinsa wannan labarin ɗauka ne ina sanyi ma ya tafi da ga mutanen da na biye Allah da shi dan da Allah ya koyi zan koma masa na koma masa na fita daga masa waraye yanzu kuma zan shiga masa mai buɗe ƙasa ne saboda haka da zan koma masa in ide in ide in da sabon ubangiji da sabon to ko taimake ni ko kuma da haƙuri
وأنا ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب Musa Allah ya ce masa ne, kana da sanda a hannunka ko mai ce, kan ku ya tambaye shi wannan mai yana wanda kake hannunka, kake haka sanda na zai yi da ita da zai a tattu da kuma a ba ko mai ne mu kaɗa ita magana. To da ya ga ya ce masa ka jefar da sandan. Musa sai ya ga sandan ta zama mafi guda ba, ya ɗaga wuya yana sanda. Sai Musa ya gudu, shi kansa ma wato saɓanin abin da boka suke yi boka ko suna wasa da maciji ko kuma da tsamma ko su sa abin da suka shirya ba za su gudu daga abin da suka shirya ba don su nuna wa mutane cewa su kuna wasa da shi To amma musa da yake shi da san wannan sanda za ta zama maciji ba gudu ya yi babu bambanci da ƙarfi da baƙin mutane wanda mun ji wa wannan abu bai bai juya baya dan ta ba ma ya musa asbi wa ubangiji ya musa ta zo kada kai tsoro يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين kai tana daga cikin amintattu kuma ni ubangiji manzanni ba ta jin tsoro na ko kuma su guje ne ka zo ka ka tsoro kai amintacce بارك الله فيكم